من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كاوم يولى رماء بيرجى وتنصفر في جراء النبي صلى الله عليه وسلم دبودايا دري هدو دا أربعين دا, دا أربعين دا بيو هما دي دي دا أشرين دا أكو جواتن tara miladiya dubu biyu da ashirin a wannan masallaci namu domin ci gaba da daura da ake gabatarwa littafin mu shine alhikamun jadiratu bil ida'a min qawlin nabi sallallahu alaihi wa sallama bu'ithtu bis sayfi bayna yaday sa'a da babban malami alhafiz ibn rajab alhambali alaihi rahmatullahi ta'ala wannan shine majalisun mu na goma cif insha Allah ta'ala kuma muna bayani akan gaba ta biyar ita ce faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa waju'ila abdullatu was-sagharu ala man khalafa amri to shine malam ibn rajab ya ci gaba da bayani yake cewa wa qad wiya an al-imam ahmad annahu qila lahu haqiqa ya zo daga al-imam ahmad ibn hanbal ash-shaybani ɗaya daga cikin al-a'imma arbaa na fiqhu yana cewa aka ce masa inna abdul wahhab al warraqa lalle babban malami da ake ce mishi al imam abdul wahhab ibn al hakim al warraq an an ce al warraq shine mai aikin sai da littafai ko kuma mai kwafan littafai idan kana da bukatar littafi sai ya ka bashi kuɗi ya kwafe ma a lokacin babu alatu tabi'i ba da injinoni da ake da su na buga littafi to akwai malaman da suka kware a rubutu to su ne ake ci musu alwarraku ko masu saidawa ko masu kwafewa su ne ake ci musu alwarraku ya rasu shekara ta 251 bayan hijiran manzo Allah su sama babban malami ne aka ce yunkiru kaza wa kaza yana cewa kaza da kaza ba kyau shi wannan babban malamin al-imam Abdul Wahhab ibn al-Hakam ibn Abdul Hakami alwarraq aka ce malimamu ahmad ya kasance yana cewa abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau faqala siman sai al-imamu ahmad ya ce la nazalu bi khairin ma dama fina man yunkiru ai ba za mu gushe cikin alkhairi ba matukar a cikin mu ana samun waɗanda za su rika cewa abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau da haka al'umma take tabbata al'umma alkhairi na tabbata a cikinta idan akwai al'amiruna bil ma'rufi annahuna 'anil munkar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ka'ida ce wannan ta tabbata al'umma ya zama akwai al-inkar 'anil munkar ko inkarul munkar kin abinki ومن هذا الباب قول عمر لمن قال له اتق الله يا أمير المؤمنين أولا باب نيزو ديدي دفت سيدنا عمر رضي الله عنه وترانا يعني إنا خطبة شي wani daga cikin sahabban annabi sama ya miƙe ya ce masa ittaqillaha ya amiral mu'minin ya sarkin musulmai ka kabi Allah ka tsara dokokin Allah kamar yadda muke fassara a ce a ji tsoron Allah to ka ji tsoron Allah ko shi yasa ba wanda ya wuce a ce masa ittaqillah Allah ya ce mu manzansa ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah sannan Allah ya ce wa laqad waffayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah sannan Allah ya ce ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum waye kuma ya ya fita shi yasa malamai suka ce da aka ce idan mutum yi ma alƙali maganar banza a kotu to alƙali na da damar ya ladabtar da shi sai suka ce wa man qala ya ayyuhal qadi taqillaha la yu'addab idan ka zo kotu ka ce ya alkali ka ji tsoron Allah ko ka tsara dokokin Allah to ba za a ma ladabi ba saboda Allah ya ce ma manzansa ya ayyuhan nabiyyu taqillah to waye kuma ba za a ce mawa ba faƙala sai sayyidina umar ya ce la khaira fikum in lam taqulu halala ce babu alkhairi a cikin ku idan mu shugabanni ba ku rika ce mana mu ji tsoron Allah ba wala khaira fina idza lam naqbalha minkum mu kuma babu alkhairi a tare da mu idan ba mu karɓi wannan magana daga gare ku ba idan kuka ce mana ya ayyuhal umara uttaqullah ya ku shugabanni ku ji tsoron Allah in mu ba mu ansa ba ba alkhairi in ku ba ku faɗa mana ba ba alkhairi to kaga abin da ake bukata ke ta hanyar ladabi da girmamawa da kuma hanyar da ta kamata ba ta hanyar tsegiranci ba ba ta hanyar taratsi ba da rashin kunya a a ta uslubin da ya cancanta a yi waraddat alaihi ra'atun maqalatahu sannan an ruwaito da sanadi da'ifi cewa wata mata ta taɓa masayidina umar radiyallahu anhu rajji faraja a ilaiha sai ya dawo zuwa ga maganar ta yabi wa qala rajulun akhta'a wa imra'atun asabat yace yau ga namiji ya kuskure amma mace ta daidai aka ce amma wannan riwaya tana da rauni duk da cewa mashhura ce alal alkira cewa sayyidina umar radiyallahu anhu wata rana ya hau minbari shi wa'azi a cikin hudubarsa ta ranar sai yake cewa kada wanda ya wuce sadakin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba matansa itnata ashrata uqiyatan wa nishkan manzo Allah sallallahu yana ba da uqiya goma sha biyu da kuma nish kan wanda ya wuce haka sai wata mata sai ta tashi aka ce sai ta ce ya amiral mu'minina inna Allah ta'ala yaqulu wa ataytum ihdahunna qintara Allah na cewa kuka ba ɗayarsu ƙinɓaran maɗuɗuwar dukiya wala ta aku domin shari'a a ta aku zo na hubu hutanen wa isman mubina a kaifa ta aku zo na huwa kan abba ba a zukun ila babe wa a kazna minkum nisa kan galefa to kakkui to sai ta ce haka amma sanadin da'ifi ne wala albani rahmatullahi alaihi ya kawo riwayoyin duka a cikin irwa'ul ghali fi takhrij ahadith manar sabil kuma ya ce dukkansu ba su inganta ba fala ya zalun nasu bi khairi mutane ba za su gushe ba a cikin alkhairi ma kana fihimul haqqu matuka akwai gaskiya a cikin su wa tabyinu awamir rasul sallallahu alaihi wasallama kuma matukan ana bayanin umarce umarcen annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakanin su allati yukhaffaqu man khalafaha wanda ake kuskurantar da wanda ya saba musu وإن كان معذورا مجتهدا مغفورا له duk da wannan wanda aka saba mawar in ya kuskure aka kuskurantar da shi ma'azuran yana da usuri a wajen Allah domin ba da gangan yayi ba sannan mujtahidan ya kai matsayin yayi kokari domin gano gaskiya amma wajen gano gaskiyar sai ya kuskure sannan maghfuran lahu Allah ya gafarta mushi amma wannan bai hana kuma ai mutane bayani cewa wannan abu nashi kuskure ba ne domin kan wani kuma ya sake lalata irinsa shi kan ya kufuta amma wanda ya zo ya ce to mu muna nan to shi kuma yanzu kaga ya jawo makansa abin da ya jawo makansa Allah shirya wali hada saboda haka ne mimma khassa Allah bihi hadhihi al-ummata abinda Allah madaukakin sarki ya keɓe wannan al'ummar da shi lihibbi dini allazi ba asallahu bihi rasulahu sallama domin tsara addininsa wanda shi Allah ta'ala ya aiko manzansa sallallahu alaihi sama da shi Allah ta jisani a ala balala cewa al'ummarsa ba za ta haɗu akan bata ba shi yasa da wani wanda ya kuskure za a gano kuskuren shi al'umma ba ta haɗuwa wannan faɗin annabi sama ne inna allaha لا يجمع أمتي على ضلالة كو أبى الله أن تجتمع أمتي على ضلالة ألا يأتي بيدب بيقدر سوى الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تاهد كم بتابع شيسا شيسا حافظ إبراهيم يكي سوى رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها شي ra'ayin al'umma a haɗu a haɗu akan akan akai al'umma ba ta ba ta bata ba ta ba ta ba ta bata akan wannan kuma ba za ta tabi akai ba duk abin da aka ce ijma'i ne shi yasa shi ya zama al-asl thalith min usul at-tashri' al-islami ijma'i ya zama shine tushe na uku in ka ce qur'ani ka ce sunna to sai ka ce ijma'i eh idan al'umma ta yi ijma'i to wannan ijma'in nata ma'asumi shi yasa isma na na ga abu biyu ne ko dai annasu ko kuma ne alqaulul mujma'u alayhi ko nassi nassi ma'sumi ko nassi daga qur'ani ko daga sunna ma'sumi Allah ya tsara nassi daga kuskure domin daga Allah yake haka abinda al'umma ta yi ijma'i a kansa shi ma masumi ne saboda faɗin manzo Allah ta sama aballahu an tajtabi'a ummati ala dalala ko inna Allah la yajma'u ummati ala dalala ita ce ka'ida bi khilafin umam salifati sabanin al'ummatan da suka gabata sukan haɗu ki ijma'i amma akan bata i su haɗe yanzu lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi domin ganawa da Ubangijinsa na kwana talatin Allah ya ƙara masa kwana goma ya zama kwanaki arba'in ai ijma'i suka yi ba ijma'i suka yi ala ibadatul ijli ba iman waye shi kadai ya saba musu annabi harun alaihi salam shi yasa shi Allah tattabi ani afa saita amri قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل قال أشي أكم وحدة تكي سنحد أكم بتا شوى إجلو لما رأي يزشيني أبو بوتابا ألا با idan harunu alaihi salam ya zo ya ce musu ba haka ba ne to wasu za su bi shi wasu kuma su kibinsa ka gane tafarraqa fil umma to shi kuma sai ya amfani da irtikabu a hafiz dararai ƙa'ida ce ko fahahuna amrani a nan akwai lamurra abubuwa guda biyu anna man khalafa amran rasuli fi shay'in khata'an ma'a ijtihadihi fi ta'atihi lallai duk mutumin da ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama khata'an da kuskure ma'a ijtihadihi fi ta'atihi amma kuma yana kokari ne wajen yi ma annabi sama da'a wa mutaba'atihi da bin annabi sallallahu alaihi wasallama awamiruhu fa inna fi fi da'atihi wa mutaba'atihi awamiruhu da kuma bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama fa innahu maghfurun lahu to Allah ya gafarta masa mutumin da yake yin ijtihadi amma a wajen ijtihadin nasa sai ya kuskure to Allah ya gafarta mishi ba za a kama shi da laifi ba la yanqusu darajatahu bidhalik wannan ko la yanqusu darajatuhu darajar sa ba za ta tawaye ba dan wannan dan an ce malam wane ya kuskure to bai rage masa daraja ba bai rage mishi daraja ba ayu jawadin la yaqbu wa ayu sayfin la yanbu wa ayu alimin la yahbu ko duk inda aka ce maka malami ya kai to wata rana sai ya samu hafuwa sai wata rana yin kuskure duk yadda takobi ya kai da kaifi wata rana sai an tsara wani abu da shi ya kasa tsara shi sai ya dakushi duk yadda doki ya kai in garma wata rana sai ya durkushe ko ya tuntuɓe ya faɗi kuma mai shi ya faɗi to kaga wannan ita ce ka'ida wasani na biyu أنه لا يمنعنا تعظيمه ومحبته من تبيين مخالفة قوله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم amma girmama shi da muke yi da san shi da muke yi to ba za su hana mu mu yi bayani akan cewa umarninsa ko al'amarinsa ko abinsa ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba zai hana mu ba wa nasihatil ummati bi tabyin amri rasul sallama sannan ba zai hana mu mu yi ma al'umma nasiha akan bayanin cewa ga abin da manzo Allah sama ya ce shi kuma wancan malamin ga abin da ya ce nashi kuma ya ci karo da na annabi sallallahu alaihi wasallama na annabi sallama ne a sama nashi kuma sai ya zama a kasa wa nafsu zalika ar-rajuli al-mahbub al-mu'azzam shi ne wannan mutumin wanda ya kasance masoyin mu kuma wanda muke girmama shi لو علم أن قوله مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم دا دا كانش يا جانو شيوا الأمرنين سيتابع من النبي صلى الله عليه وسلم fa innahu yuhibbu min an yubayyana lil ummati zalika to shi kanshi zai so a yi ma al'umma bayani ai mun faɗi cewa al-imamu lu'lu al-halaki kuskure yayi ya bada fatawa da kuskure sai da ya dauki an haya wanda zai rika bi kwaro kwaro layi layi loko loko lungu lungu yana cewa wane ne al-lu'lu ya bashi fatawa jiya ko ran kaza ga watan kaza a lokaci kaza a wuri kaza amma yi kuskure abin da ya faɗa masa ba daidai ba ne ga daida kaga wannan alama ce ta ne ta tsoron Allah a tare da shi kuma malami ne na Allah malami ne mabiyin Allah burinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama abin da ya zo da shi shi ya ɗaukaka ba shi kan kan shi ya ɗaukaka ba wannan akwai misalai na magabata da yawa sannan wa yurshidahum ila amri rasul sallama kuma zai so a ce shi da kanshi ma ya nuna ma mutane cewa ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yahuddahum an qawlihi fi nafsihi sannan ya dawo da su daga maganar sai kama ya ce su kama magana annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi nuqtatu wannan abun mai ban sha'awa takhfa ala kathirin min al-juhal li asbab yakan boye da yawa a wajen da jahilai saboda wasu sabubba daga cikin sabubban akwai takalidanci a takalidul a'ama mutum ya rantsa idan sai ce malam wani duk abin da ya faɗi daidai ne kaga takalidul a'ama sannan akwai a ta'assubul mamqut bakin kishi na kare ra'ayin wani malami wanda suna hada da takalidin ne domin kalla ma yujadu muqallidun illa huwa muta'assibun da wuya ka samu muƙallidi ba ko muta'assibi ba malawa ne ya faɗi ai shi ce tun da malawa ne ya faɗa to wannan maganar ai kamar dutse tana nan wanda kuma ba haka ba to malami na Allah shi da kanshi zai so a yi ma mutane bayani cewa bayanin da ya yi jiya ko shekaran jiya kuskure shi ma da kanshi zai so ya bayyana ma mutane cewa abin da na faɗi jiya ba haka ba ne wanda alama ce ta tsoron Allah ga malami wa zannuhum anna radda ala mu'azzamin min alimin wa salihin zatan da wasu suke yi su jahilai cewa wai a mai da martani a yi bayani cewa ma wani mutum wani da ake girmama shi malami ne ko salihin bawa tana kusun bihi ai ana neman a tauye hakkinsa ne wa laisa kazalika wannan ba daidai bane وبسبب الغفلة عن ذلك saboda rabkana da aka yi game da wannan ka'ida ta cewa kowa zai iya yin kuskure kuma kowa za a iya ɗaukan maganarsa kuma a aje masa idan ba ce daidai ba in fahimtar wannan da wannan ne ta baddala dinu ahlul kitab addinin ahlul kitab ya canza ya rikice fa innahu muttaba'u zallati ulama'ihim sun riƙa bin tuba-tuban malamansu malamin su ya tuntube su ma sai su ce bari su bi shi akan wannan tuntuba wa a'radu amma ja'at bihi anbiya'uhum sannan suka kauda kai game da abin da annabawansu suka zo da shi hatta tabaddala dinuhum hatta da addinin su ya canza ga baki daya wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kuma suka riki malaman cikin su da masu bautar cikin su a matsayin iyayen giji koma bayan Allah fa ahallu lahum harama sai suka halatta musu haram wa harramu alaihimul halala kuma suka haramta musu abin da yake halal fa ata'uhum suka bi su akan wannan kuma sun san ba haka bane fa kana tilka ibadatuhum iyyahum sai wannan ya zama shine bautar da suka musu su musu da'a akan halatta haram da haramta halal suka bi su kuma sun san kuskure ne ba haka bane da gangan to sai Allah ya ce sun bauta musu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu فكان كلما كان فيهم رئيس كبير معظم مطاع عند الملوك sai ya zama a duk lokacin da aka samu wani shugaba babba a cikinsu wanda ake girmamawa kuma wanda ake masa da'a inda muluki ya zama a wajen sarakuna yake ƙudila minhu kullu ma ƙala duk abin da ya faɗa sai a karɓa daga gare shi malam fada shi ke shi yasa al-imam Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi yace wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ahbabu su'in wa ruhbanuha ce su aye suka hadu suka bata addini al-muluk shugabanni wa ahbabu su'in da kuma malamai waɗanda suke maballata malaman banza wa ruhbanuha da kuma miyagun masu bauta wanda suka je suka haɗe da shugabanni shugabannin nan su ɗauki riga fara sai su ce baka ce sai a ce haka ne ran kai daɗi kuma a jawo a nemo dalili da hujja wadda za su kare waɗanda za su kare wannan iddi'a'in da wannan shugaban ne a masa biyayya akan haka ana kallo ba haka bai ana ba da labari wani wani wani shedanin malami ya shiga wajen sarki shi kenan sai sarki ana fadanci sai ya ce wallahi ina son cin yalo uhibbul badinja sai malamin nan kawai sai ya gyara zama sai ya hada isnadin shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna fil badinjani akthar min alfi shifa'i shi wallahi yalo akwai magunguna a cikin sun fi dubu daya sai kawai sarki sai ya canza sai ce wallahi akrahu aklal badin ja ce ba na son cin shi ne kuma sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fil badin jani akthara min alf da'in fi majlisin wahid ce ai yalo akwai ciwo ya hudu ɗaya a ciki a majalisi ɗaya sarki ya ce yana so an kawo hadisi sarki ya ce baya so an kawo hadisi sarkin na Allah ne ya sa a zana malamin kuma ya kore shi daga fada kaga shi ne wannan Allah shi kyauta to in suka ga haka da abin da ya zo daga wannan babban malamin sai an sa sannan wa tahmilul mulukun nasa ala qawlihi sannan kuma sai sarakunan su dauki mutane su dora su akan maganarsa shi yasa Imam Al-Lalaka'i rahmatullahi alaihi a muqaddimarsa ta usul i'tiqadi ahli sunna wal jama'a yake cewa innama tazharu maqalatu ahli al-batil imma bi sultanin qahir wa imma bi alimin jahil yace duk lokacin da kago wata bid'a ta yadu a cikin al'umma an goyi bayanta to da ɗayan abu biyu ko shugaba ya ce shi yana goyon bayanta ko kuma a samu ni ja'irin malami mara jin magana ya zama shi ne yake da'awa da wannan kuma Allah madaukaki ya jarrabe shi ya ba shi harshe ya ba shi iya magana in kuma rubutu ne Allah ya ba shi alƙalami mai kaifi wanda da ya rubutu shi ke su biyun nan to kaga wannan walaysa fihim man yahuddu qawluhu sai ya zama tunda a fara yake malamin nan ba wanda ya isa mai masa da martani a maganar da yayi wala yubayyina wala yubayyinu mukhalafatahu lid-din sannan ba wanda za a samu wanda zai bayyana cewa maganar ta saba mata addini wa hadhihi al-ummatu amma wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asabaha Allah an al-ijtima'i ala dalala Allah ya ba ta isma ya ba ta kariya cewa ba za ta hadu akan bata ba fala budda an yakuna fiha man yubayyinu amra Allah wa rasulihi dole a cikin al'ummar nan duk yadda al'amari ya kai to sai an samu wanda zai miƙe yana bayyana ma mutane umarnin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam shi yasa hadisi hadisu tajdidid wanda limamu abu dawud ya goto shi da wasu malamai cewa inna Allah ya ba'atu ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu li hadhihi al-ummati dinaha duk shekara ɗari sai Allah ya tayar da wanda zai tajdidi ya sabunta addini malamai suka ce man aka ce ba a nufin mutum ɗaya man na ɗaya daga cikin sigul umu zai iya yiwa a samu malaman da yawa kamar yadda tarihi ya tabbatar da haka an samu mujaddidai a karni daya a bangarora na duniya kuma duk lokacinsu daya a lokaci daya Allah ya hada su kana iya cewa akwai kusanci tsakanin Sheikh Usman ibn Fodi rahmatullahi alaihi a Najeriya da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi a Saudi Arabia kusan lokaci daya suke kaga dukkanin su mujaddidai ne sun jaddada addini bi ma'anar tajdid sun yaƙi shirka sun yaƙi bokanci sun yaƙi jahilci sun yaƙi tsubbu sun yaƙi duk miyagun abubuwa waɗanda suka zama suna ɓata aƙida ta islama kuma suka kafa daula ta musulunci kusan a lokaci ɗaya shehu bai haɗu da ashir muhammad bin abdul hadu domin shehu bai taɓa aikin hajji ba ashir muhammad wa ashir usman bin fodi bai taɓa aikin hajji ba amma ƙaninsa abdullahi ya yi aikin hajji sannan malaminsu sambo muhammad sambo ya yi aikin hajji sannan malaminsu sheikh umar bin jibril shi ma ya yi jibril bin umar shi ma ya yi aikin hajji to ana cewa sun haɗu da wasu daga cikin almajiran a sheikh muhammad ibn abdulhabi rahmatullahi alai to kun ga wannan akwai shi allah ya tsara wannan al'ummar kowane lokaci sai an samu wanda zai tashi ya zama yana faɗin cewa abu kaza ba daidai ba ne ولو اجتهدت الملوك على جمع الأمة على خلافه كودا أنسى متراكنا شوى دبني وأن ذاتي إيا كباكين قرنسو سجسي سنسى متاني سن هذا أكن سابع موانا أبن دا الدين يزودش لم يتم لهم أمرهم الأمر نسو بذي تكبا وأن قائدة شيء تألا ko an sami miyagun shugabanni wanda za su zo su ce sai sun canza addinin nan to ba zai canza ba ko kokarin da za su duk za su yi su gama shi ke yanzu kusa kusa ka dauki kamal ataturk kamal ataturk na kasar na kasar turkiya na kasar turki me yayi da ya zo ya rubuta shari'ar musulunci ya hana kiran sallah da larabci wai sai dai ayi da yaren turkanci ya hana sa hijabi ya hana karantar da alkur'ani a makarantu da sunna me faru yau ya juya masallacin a yasufiya ya koma ya zama muniland ya zama ɗakin ya zama gidan gidan gidan gidan gidan tarihi masallaci to yanzu me ya dawo a turkiya an dawo ko ba dawo ba shekara nawa ya yi ya yi wannan alif ɗari tara da ashirin da biyu dubu biyu da ashirin an sake dawowa a yasufiya ya sake koma ya zama masallaci to turkiya matar shugaban kasa na sa hijab matar shugaban kasa erdogan matar shi na sa hijabi ko da ba irin hijabin mu bane nan hijabi ne dai sunan shi ko sannan shugaba ya zo ya rike lasfika yana karatun alkur'ani karatu kuma mujawwadan karatu mai tajwidi ya fi na wani ma kaga wannan ba abun farin ciki bane kage sheda ce game da wannan maganar da al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi yake kama jara ma al-ma'muni wal mu'tasimi wal wasiq kaman yadda aka samu waɗannan khalifofin guda uku dukkanin su yan gida daya masu kama daya sun je satan masara daya an bugo su da kota daya ko ba haka muke fadi ba haka ake waka ba a ake ma yara waka to su ne waɗannan gasunan haka Allah madaukakin sarki ya jaraba al'umma da su sarki al-ma'amun malami ne bi ma'anar kalima yayi karatu yayi karatu sai Allah madaukakin sarki ya jarabe shi ya je koyi falsafa aka fassara masa falsafatul yunan philosophy na mutanen greek da falsafa ta mutanen farisa da falsafa ta mutanen rum ya haɗa shi kenan da ya sha ya sha ya sha wannan gubar shi ke nan kawai sai ya kai shi ya fara tunani tauhidi ka a karɓi tauhidi ta hanyar nassi a karɓi tauhidi ta hanyar hankali ai matakin da ya fara bi ke nan sai ya yi tabannin aƙidar mu'tazila ta cewa alƙur'anu makhluqun cewa ƙur'ani ba sifar Allah bane halittar Allah ne kuma bai tsaya a kansa ba sai ya aika ma gwamnoninsu ya ce duk inda wani malamin yake shi yana Baghdad Baghdad al-Iraq ya ce duk inda wani malamin yake a kamo da shi ya tabbatar da wannan aqida cewa abin nan cewa alqur'ani halitta Allah ba sifar Allah ba babansa shine Harun al-Rashid shi sunansa Abdullah ibn Harun al-Rashid ya hau khalifa daga shekara ta 198 har zuwa shekara ta 218 198 har zuwa 128 amma Allah bai jarrabe shi da wannan jarraba ba sai a shekarar da zai mutu ku ji bala'i shi yasa kullum mu rika roƙon Allah husnul khatima ya fara lamarinsa mai kyau sai a shekara ta 218 shekarar da zai rasu sai kuma aka jarrabe shi da wannan musiba malamai sun sha wahala a hannunsa ya kashe na kashewa ya bigi na buga cikin waɗanda ya so ya kashe har da alimamu ahmad Allah ya tsare shi a ranar da ake tsammanin za a kashe alimamu ahmad yana gidan yari ranar labari ya zo cewa almamun ya mutu cikin 'yan gidan yari waɗanda Allah ya taimaki alimamu ahmad suka koma suna masa hidima shi ya zo ya raɗa ma alimamu ahmad ya ce ka yi sujada ya ce tale ya ce matal ma'amunu ya ce labari ya zo mana sarki ma'amun ya mutu shi ke ana nan ana tsammanin za a samu sauki sai kanin shi ya hau shi ne wa al-mu'tasim billah al-mu'tasim ya hau khalifanci sai al'amari ya ƙara lalacewa ya ƙara tsanani ya ƙara matsa ma al'imamu Ahmad shi yana so ya kashe al'imamu Ahmad amma kuma yana jin tsoron tawayen mutane saboda al'imamu Ahmad kowa na goyon bayan shi a gari sai ya fake da ɗaure shi da bugu da walakanci shi ma haka ya ta yi ya hau shekara ta ɗari biyu da sha takwas har zuwa shekara ta ɗari biyu da ashirin da bakwai al-mutassim billah ana ce masa abu ishaq kanin wancan ne kanin kanin kanin al-ma'mun ne ana nan shi ma Allah ya karɓi ransa shi kenan sai ɗansa ya hau shi ne alwasiq billah alwasiq billah ya hau ana tsammanin shi ma al'amari bai sauki ina shi abin da ya sai ce to ya fitar da al'imamu ahmad daga gidan yari ya koma gidansa house arrest har al'imamu ahmad ya mutu har a ga ɗalibi ƙwara ɗaya karatu a wajensa ga shi a gidansa amma ba a yadda ko ɗalibi ɗaya ya je karatu wajen al'imamu ahmad ba in aka zo aka ce ma al'imamu ahmad ka ba mu izini mu musu zanga-zanga sai ce a'a a tsi'uhum ku musu ɗa'a kan ku musu la ta hudu alayhi kan ku musu zanga-zanga kan ku fito ku ce za ku musu zanga-zanga domin abin da ke biyo bayan zanga-zanga shine fitina ba inda aka taba zanga-zanga a duniya aka ci nasara a kasashen musulmai abu tarihi tun daga farko har zuwa ƙarshe duk zanga-zanga ba abin da yake biyu baya sai bala'i gyaran ganga azminawa ne ana fama ne da mara shi kenan sai a ba da magani a sha kuma sai a zama kutare haka zanga-zanga take a rada an yu'ali da zukaman faj'alahu jusaman to haka yi to shi ma haka Allah madaukakin sarki ya karbi ransa ya mutu to daga nan sai Allah ya kawo almutawakkilu ala Allah fa tawakkala ala Allah to daga nan ne Allah madaukakin sarki ya kawo sauki ya fahimci sun ya fahimci sunna ya ba al-Imam Ahmad dama cewa ya zo ya da'awa yace al-Imam Ahmad shine mai ba shi shawara ga baki daya duk abin da za a yi a daular musulunci to sai da yaddar al-Imam Ahmad amma sai al-Imam Ahmad ya ƙara tsoron Allah kuma ya ƙara tawadu'u sai zama yana kaffa kaffa da kansa an ce a wannan lokacin al-Imam Ahmad fatawoyin shi sun yi karanci saboda takawa ya koma sai karatun alkur'ani hatta ba da hadisi ma ya karanta yin sa sai yawan ibada to kun ga su ne waɗannan akwai littafi guda da aka rubuta cikin malamai magabata al'imam abdulghani bin abdulwahid al-maqdisi al-jama'ili yana da littafi mai kyau da ya rubuta mihnatul imami ahmad ya tattara dukkan riwayoyi da bayanan ababen da suka faru a wannan lokacin tun daga sarki al-ma'mun har zuwa sarki al-mu'tasim billah har zuwa sarki al-wasiq billah har zuwa kuma lokacin da aka yi ifraji da al-imam ahmad zamanin al-mutawakkil ala Allah rahmatullahi alaihi duka waɗannan shugabannin al'imamu Ahmad bai da aka farta su ba dukkansu duk da akwai malamai waɗanda ba al'imamu Ahmad ba sun musu hukuncin kafirci amma al'imamu Ahmad da ɗai ba a taɓa jin ya kafarta su ba ya ce in na kafarta su na halasta jininsu in na halasta jininsu jama'a za su musu tawaye su kashe su idan aka kashe su fitina za ta biyo baya ba za a zauna lafiya a cikin musulmai ba to kaga hangen nesa da dattaku da ake buƙatar malami ya zama yana da shi Allah ya taimake mu to su ne waɗannan ba abin da ba su yi ba domin tabbatar da wannan mummuna aƙidar tasu haitu jitahadu ala izharil qawli bi khalqil qur'ani a lokacin da suka yi iya bakin kokarin su domin su ga ya za su tabbatar da sun bayyana wannan mummunar aƙidar ta cewa alqur'ani abin halitta ne wa qatalun nasa suka kashe mutane wa darabuhum suka dukan mutane wa habasuhum ala dalik suka daddaura mutane a gidajen yari da akan wannan وأجابهم العلماء تقية وخوفا أقسامما لمي سكر أمس كرنسو سبود تكئية إلا أن تتقوا منهم تقى سكي أزوج يسو بس يدبع أما أباكي في سبينا أدن أتك أقوي ما لمي ديوا وند لساتي بزي إيا بزا إيا لسافات سبدك سندي أما أزوج يسو بس يدبع sukan zo su zagayo in ba a ganin su samu al'imamu Ahmad su ce wallahi ya imama ahli sunnati inna la ma'aka ce wallahi muna tare da kai kuma kun san wanda ya taimaki al'imamu Ahmad cikin mutanen da suka taimaki al'imamu Ahmad suka karfafe su akwai ibn al-haythama ibn haythama kullun al'imamu Ahmad bayan an an an an an sake shi idan ya zo ya sallah sai ya addu'a yana cewa اللهم اغفر لي لابن أبي هيثمة اللهم ارحم أبا ابن أبي هيثمة كل يا مسا الدعاء sai ɗansa Abdullahi ya tambaye shi ya ce wai baba wai wane ne wannan ibnu abi haisaman da kullum sai ka mishi addu'a sai ya ce kai ka san wannan mutumin ko zauna in baka labarin shi ya ce gagarumin dan fashi ne gagarumin dan fashi ne ya ce da aka tashi lokacin da albamun ya tashi ɗaure da sai haɗa da shi ɗaki ɗaya a gidan yari kullum sai an zo an ma al'imamu ahmad bulala takwas shi kuma kullum sai an mushi bulala tamanin ran nan sai ya zo ya samu al'imamu ahmad sai ya ce kai ne ahmad bin hanbal ko ya ce eh ya ce allah ya tsine ma al'amu shi ya faɗi dan fashi dan ya ce ruwa kaga ba babaki riwaya nake yi ya ce Allah ya tsine masarki ma'amun ya ce yanzu bawan Allah kamar ka zai kawo ne ya ce kasan ko ni waye ya ce a a ya ce to ni ne dan fashewa ne na kashe ban san iyakan mutanen da na kashe ba ya ce kullum sai an mun bulala tamanin kai kuma sai an maka bulala takwas ya ce usbut ya ce ka tabbata akan wannan abu da kake ya ce kakka take ka bi su ya ce wallahi in ka bi su jama'a a gari muna da labari duk za su lalace kana cewa ka bi sarki ka yarda da halkul qur'ani to kowa ma zai bi wannan mummuna aqida yace kuma al'umman nan ba za ta shirye ba har abada dan fashi yayi malima Muhammad nasiha shi ce al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya kawo wannan a cikin tarihi Baghdad a karkashin tarihin al-Imam Ahmad to shi yasa al-Imam Ahmad har ya koma ga Allah kullun sai ya ma wannan bawan Allah addu'a kuma dan fashi malamai ba su faɗi tarihin shi ko ya ƙare ba ba wani tarihin sa cikakke iyakan nan ake kawowa ta sanadiyya al-Imam Ahmad muka san shi ba da dan al-Imam Ahmad bin Baba ma za mu san shi ba Allah gafarta musu to kaji fa aqama Allah imam al-muslimin fi waqtihim Ahmad ibn Hanbal sai Allah ya miƙar da shugaban mummunai shugaban musulmai a wannan lokacin shine al-Imam Ahmad فرد باطلهم sai ya rika bai da martani game da wannan mummuna aqidar tasu hatta mahalla amruhum hatta da al'amarin nasu ya bice ya lalace wa fara al-haqqu huwa zahiru gaskiya ta zama ita ce abar da take sama a bayyane fi jami'i biladin islami wa sunnati a dukkan garuruwan da ake musulunci kuma ake sunna wa lam yakun al-imam ahmad yuhadi ahadan al-imam ahmad baya boye boye ga wani fi mukhalafati shay'in min amri rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in daqqa a wajen in ya ga an saba ma umarnin annabi sama ko da dan kaɗan ne wannan al'amarin to limamu Ahmad baya maka shayi baya shayi ya maka kawaici shine al-muhaba baya maka kawaici shikenan ka saba ma manzon sama ku ci gaba da zama da shi a sai ya bayyana maka cewa wannan abin da kai ya saba ma sunna walau azzama mukhalifahu walau azuma mukhalifu fi nufusil khalqi ko da wanda ya saba ma wan yana da girma a cikin zukatan mutane faqad takallama fi ba'd ayani mashayikh al-ilmi wad-din al-imam Ahmad ya dan yi bayani a game da wasu manya-manyan sanannu daga cikin malamai na addini da kuma ilimi li mas'alatin akhta'aha saboda wata mas'ala da wannan malamin ko waɗannan malaman suka yi kuskure a ciki sai al-imam Ahmad ya yi musu wa'azi idan ya musu wa'azi ba su bari ba sai ya faɗa ma jama'a cewa abinda wane yake kira zuwa gare shi ba daidai bane to daga nan fahamala amruhu hatta lamma mata lam yas lam yusalli alaihi illa nahwu arba'ati anfusi aka ce wani ɗaya daga cikin irin waɗannan malaman da al-Imam Ahmad ya dan taba magana kansu sai al'amarin ya fantsama har sai da ya zama lokacin da ya mutu Abu Abdullahi Muhasibi shine suke ishara zuwa gare shi anan Abu Abdullahi Muhasibi al-Harith alharis ibn asad al-muhasibi babban malami ne daga cikin malamai na sufaye yana da littafai masu fa'ida sosai to amma ya samu zaniya a wasu bangarora na aqida kuma zamanin sa da al-imam ahmad al-imam ahmad kuma yayi masa nasiha amma bai dawo kan wannan ra'ayin nasa ba to sai al-imam ahmad yayi mutane bayani cewa a guji abinda al-imam al-muhasibi yake kira zuwa gare shi na kaza da kaza da kaza to sai wannan abin ya girma kawai lokacin da almuhasibi ya rasu sai ya zo mutanen da suka masa sallah ba su wuce mutum hudu ba da aka ki zuwa a mai sallah duk da cewa babban malami ne kuma yana da gudunmuwa mai yawa da ya ba musulunci yana da littafai da ya ma mu'tazila raddi yana da littafai da ya ma ratiba in shi'a raddi amma kuma yana da wasu kurakurai a babin aqida al-imam Ahmad kuma ya bayani ba dan cin mutuncinsa ba amma wannan maganar saboda yadda ake girma al-imam Ahmad sai ta zama ta yi kamari a gari da ya rasu aka ce mutum hudu ba su wuce mutum hudu ba suka masa sallah Allah gafarta musu dukkansu wa kana kullama takallama fi ahadi al-imam Ahmad ya kasance duk lokacin da ya magana akan wani mutum saqata to sai mutuncin wannan mutumin ya zai in dai al-imam Ahmad ya ce wane yana da damuwa to duk sai jama'a kuma su kaurace ma wannan mutum shi yasa kowa idan ya tashi sai ce yana kan aqida al-Imam Ahmad kaga wahalar da ya sha ya hakuri dan Allah ya jure to ita ce sakam shine sakamakon da Allah madaukakin sarki ya mishi nan sai ya tabbatar da sunansa kuma har yau in an ambace sai a ce Imam Ahmad sunna wal jama'a لأن كلامه تعظيم لأمر الله ورسوله لا لهوى نفسه دومن الإمام أحمد يا يما جنا أكم ونما لمن نسبه لجن مما ألا دمن زن سبادن سنزوشيا با باب سنزوشيا أكي كشيد مما توئر ودن لما جنجنن mubi wasu waɗanda suka tsira yanzu a wannan zamanin aikin su shine su ɗauki malam wani na sunna wanda a rayuwar shi ba a san wani abu da yake kira zuwa gare shi ba ko ƙwara dai in ba sunna ba su ce ɗan bid'a ne ka shaidunmu mu ɗau irin waɗannan alimamu alimamu alimamu zahabi diye bayanai kan irin waɗannan abubuwa malamai na zamani waɗanda suke na Allah to sukan ga wasu malamai 'yan bid'a su yi bayani kansu amma ba ka ɗauko malamin sunna ba wanda a rayuwar shi kakan ba a san wani abu da yake kira zuwa gare shi ba ko ƙwara ɗaya in ba sunna ba sai ka ce mutane wai 'yan bid'a ne ka ƙwaƙulo laifin shi ka ce ai gaye ne fi kaza ai ye ne fi kaza ko kuma ka rika tanaffufi na karatuttukansa kana jajjunawa ka haɗo can ka haɗo can waɗanda ba su da alaka amma sai ka haɗa don karatuttukansa ka toce kamar yadda ake haɗa positive abin nan waya da negative shi ke nan sai wuta ta tashi kakai wannan wannan musiba ce babba kuma ta shigo da can muna jin labarinta shekara da shekaru mun sha ma ɗalibai wannan kashe din to sai ga shi yanzu ganga ta shigo cikinmu Allah shi sauta Allah ka tsare so suke waɗannan burinsu duk wani malami sai ya zama ba wani malamin sunna da za a je a karatu a wajensa al'umma ta shiga cikin halaka ta lalace domin duk malamai na sunna waɗanda ake ji da su an ce ba malaman sunna bane yan bid'a ne to sai kuma waye rage wa kake da su waɗanda ba a san su ba mutanen da ba a san su ba suna cin suna rayuwa a cikin sauma a su ko kuma a cikin sirdabin su su ne za mu bi su ko su ne za mu je mai karatu a wajensu wasu su ma suna da miyagun tarihi to daga ba daidai bane irin wannan da'awar da'awa ce ta kuskure wacce ta zo daga kasar saudi arabia aka samu wasu malamai waɗanda suka kuskure da ƙasar masar yanzu suna nan musiba ce babba a ƙasar masar da sudan kusan ba wani malami na sunna yanzu a ƙasar masar da sudan face wa irin waɗannan sun soke su sun ce ka abi su ai khawarijawa ne me yasa ai sun taɓa wa'azi kan gwamnati akan limbari shi kenan duk malamin da ya taɓa gwamnati ya taɓa yin wa'azi akan gwamnati wai ka'ida ce in dai ka taɓa yin wa'azi akan gwamnati akan limbari ka ce abin da gwamnati kaza take yi ba daidai ba ne to shi kenan ka zama ba khawariji tunda ka zama khawariji ko bai halatta a karɓi komai daga gare ka ba don Allah akwai akwai dacewa da addini a cikin wannan akwai kuskure a cikin Allah ya gafarta mana Allah shirye masu wala kad kana bishrun al-hafi babban malami al-imam bishr al-hafi bishr bin bin al-harith al-hafi akwai bishr guda biyu kuma zamanin sa daya akwai bishr al-khayyir akwai bishr al-shirrir akwai bishir alhafi mutumin kirki ne bawan Allah salihin malami sannan kuma akwai bishir ibn giyas almarisi wannan shi ɗani na ƙarshe al'imam abu usman daribi ba abu ba ba ba abu abdullahi daribi mai sunan ba mai musnad yana da littafi da ya yi masa raddi ar-raddu ala bishrin almarisi wasu suna cewa almarisi almarisi shi ne sunan na gaske to malami ne dan bid'a wancan shi kuma wannan malamin bishrun al-hafi malami ne na sunna ga yi abin da ya gudana tsakanin su da al-imamu ahmad bin hanbal wala qad kana bishrun al-hafi haqiqa babban malami bishrun al-hafi ya kasance ya kulu yana cewa liman sa'alahu amma ghadhihi idan bai da lafiya aka zo aka tambaye shi aka ce Allah gafarta mala ya jiki sai ya ce ahmadullah ilaikum sai ce ina yaban Allah a wajen ku bi kaza wa kaza ciwo na shine kaza da kaza in aka tambaye shi ya jiki to baya fadin ciwon shi yace ga halin da yake ciki sai ya yaba Allah faqila dalika lil imam ahmad sai aka kai ma imam ahmad labari aka ce ga dishun al hati idan aka tambaye shi ya jiki sai ya fara yaban Allah sallam wa qalu suka ce huwa yabda'u bil hamdi qabla an yasifa maghadahu yana farawa da yaban Allah kafin ya faɗi ciwonsa. Ya daidai, faƙala Ahmadu, sai al'imamu Ahmad bin Hanbal ya ce, Saluhu amman aka da haza, ku je ku tambaye shi a wajen waye samo wannan waye ya gabace shi a cikin magabatanmu, ka ji adalci. Yani in kana haza lam yunqal an salafi al'imamu Ahmad yana nufin in dai wannan magana ba a cira ta daga magabata ba fala yi kubalu minhu to ba za a aishe ta daga gare shi ba faƙala bishirun shi kenan bishir malamin sunna ne sai ya ce in dai fihi asa ya ce ina da wani gurbi na magabata a game da haka sun marawa bi isnadihi an ba'adu salafi sai ya kawo isnadin sai ya riwaya zuwa ga ɗaya daga cikin magabata ƙala ya ce man bada abil hamdi qabla shakwa lam tuktab alaihi shakwa duk mutumin da sai da ya fara yaban Allah ya gode ma Allah sannan sai ya faɗi damuwar shi to ba za a rubuta shi a cikin masu raki ba eh sai da kashi alhamdulillah kuma wannan ya dace a sunna alhamdulillah ala kulli hal kuma duk lokacin da baka da lafiya abinda ake bukatar ka yi shine ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah ko fa balaga zalika al-imam ahmad fa qadila qawluhu sai labari ya kai ma Imam Ahmad rahmatullahi alaihi sai ya karɓi maganarsa ya ce a yi aiki da ita shi ke bishirun ilhafi ya sha to ka je da Imam Ahmad yake bai yadda a saba ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wa qad saha an annabi sama annahu qal kuma ya inganta daga manzon Allah su sama ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna duk wanda yayi wani aiki wanda ba mu muka ba da umarni ba fa huwa raddun a mayar masa da kayansa kuma a mayar masa فأمر الله ورسوله بالرد sai Allah da manzansa suka ba da umarni alama a birrajji cewa a mai da martani alaman khalafa amra Allah wa rasulihi ga duk mutumin da ya saba umarnin Allah da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam warraddu alaman khalafa amra Allah wa rasulihi amma mai da martani ga wanda ya saba ma umarnin Allah da manzansa la yutalaqqa illa amman عرف ما جاء به الرسول ba a karɓa sai ga wanda aka tabbatar da ya san abin da annabin ya zo da shi kaga ba aikin kowa bane kenan yanzu kaga su fahaul ahla ƙanana ƙananan yara ƙanana ƙananan yara su fito suna ɗaga malamai suna cewa malam kaza dan bid'a ne malam wani dan bid'a ne shek wani dan bid'a ne kaga wannan magana ta kama su a'a sai wanda aka san ya san abinda manzo Allah sama din yazo da shi sannan wa khabbarahu khibratan tammatan sannan kuma ya gwada ya kware yana da kwarewa cikakkiyar kwarewa a game da ne a game da abinda Annabi sama yazo da shi qala ba'd al-a'immati daya daga cikin magabata malamai yana cewa la yu'khadhu al-ilmu illa man urifa illa amman urifa bit-talab ba a karɓar ilimi a wajen kowa sai wanda aka san shi ya nemi ilimi a wajen malamai al-imamu shatibi rahmatullahi alaihi yayi wannan batun sosai a cikin a cikin littafin sa al-muwafaqat fi usul shari'a hanyoyin da ake gane malami daga cikin manyan manyan hanyoyin malamai su masa shaida cewa wane malami ne abu na biyu shine an yi urafa bi talabi inda al-ulama ya zama an san malaman shi an san malaman shi ya yi karatu wajen malam wane kila ma sai da aka ba shi izini malamin sa ya ce wane fara karantarwa sannan fara karantarwa ba haka nan kawai na bitun na baka ba kawai aka gan shi kawai ya tsira a gari malaman su suka ba da shaida cewa malam wane kai wane fara karantarwa riwaya ce mashuriya daga al-Imam Ahmad al-Imam Ahmad yana cewa ma jalastu hadha al-majlisa hatta shahida li 70 aliman ce ban zauna wannan majalisin ina karantarwa ba sai da malamai guda saba'in suka yi min shaida suka ce ka cancanta ka karanta kaga ba harka ba ce ta je kano ka siyo littafi shi kenan kawai ka shiga ɗaki ka karanta ba usulu ba komai ba wanda aka san kai karatu a wajensa ba a san makarantar da kai ba ba a san malamin ka ba ko kuma ka fara annahul wazi kawai ka dan yi abin da ka iya shi kenan sai ka zo kai ba ka iya bambanta tsakanin ismul maf'ul da ismul fa'il kawai shikenan sai ka zo kai ka fara karantarwa sai an samu banna kuma irin wannan shi ke haifar da irin wannan musibar da nake ciki mutum ya zo ya ce kowa bai iya ba ya rika daukan manya manyan malamai na Allah wasu ma sun riga mu gidan gaskiya ya rika bata su yana cewa a daina sauraron karatukan su akwai wanda na saurara cikin irin waɗannan labita din yana cewa a ɗauko duk inda karatuttukan malam wani da malam wani suke duk a ƙona kasar ɗin kaje na musibar da tafi wannan to yin wannan bala'in ce sun so da ka ba kowa ke da damar ka shaidunmu ba kowa ke da damar da zai zai ce malam wani ya kuskure ba kai ka isa ka isa ka ce malam wani ya kuskure shi ke wa amurin rasuli su sama na wa'ani umarnin manzo Allah sama kala biyu ne amrun zahirun bi amali jawarihi ka salati wa zakku siyami wal hajji wal jihadi wa nahwi zalika umarni na fili shine abinda manzo sama yake a yi na gabobi ka salati kamar sallah kaga sallah ana gani ana yi aiko wa siyami da azumi wal hajji da hajji wal jihadi da jihadi wa nahwi zalika da makamanta wannan duk manzo sama ya umarni da ayi shi aiko wa amrun batinun sannan kuma akwai umarni na ɓoye ta ƙomo bihil ƙulubu zukata su suke miƙewa su waɗannan ayyukan kan imani billahi kaman imani da Allah wa ma'arifatihi da kuma sanin Allah da gane waye Allah wa mahabbatihi da san Allah wa khashiyatihi da tsoron Allah wa ijlalihi da ganin girman Allah wa ta'azimihi da girmama Allah wa riba bi qada'ihi da kuma yadda da hukuncin Allah wa sabri ala bala'ihi da kuma juriya akan jarabawar da Allah Allah zai ma mutum fa hadha kulluhu la yu'khadhu illa amman illa mimman urifa illa mimman arafa alkitaba was sunnata ba za a karbi waɗannan ba gabaki daya sai wanda ya san alqur'ani da sunna sai wanda ya san alqur'ani da sunna wa man lam yaqra alqur'ana duk wanda bai karanta alqur'ani ba wa yaqtul alhaditha kuma sannan bai rubuta hadisi ba la yuqtada bihi fi ilmina to ba a koyi da shi a cikin ilimin na musulunci sai ka san sunna ka san alqur'ani ka karanta su a gaban malamai ka san usul din su duka gabaki daya kana da alat na ilimi wanda za su baka dama ka iya karantarwa ka iya istinbatu to daga nan ne za a karɓi waɗannan a wajenka faman ta kallama ala shay'in min hada duk mutumin da ya rika magana a game da ilimin addini ma a jahilihi bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu amma kuma ya jahilci abinda manzon sama ya zo da shi fa huwa dakhilun fi man yaftari ala Allah al-kadhiba to ya shiga cikin waɗanda suka kirkariya suka danganta ma Allah baka san Qur'ani ba baka san sunna ba kuma ka zo kana magana kan addini wata rana wani ya kira ni wata juma'a can a baya wai mene wai wani lauya ya ce mishi ba inda a alkur'ani aka ce wai wanda ya zagi manzo sama aka ce shi na ce to waye lauya wane ne wannan lauya na farko musulmi ne sai ce ba musulmi bane sai ce shine kuma kai saboda ba ka da lokaci lokacin ka bai da muhimmanci ka zo ni ma ka dauke ni ban da mai lokaci na bai da muhimmanci ka kira ni ka cutar da ni ka fata min rai kuma ka fata min lokaci na ce ka je ka ce ya karatu me ya karanta civil law ya karanta ko shari'a a ina a wata jami'a ya karatu in ka ba da amsar in ka samo amsar to sai ka zo sai mai magana da kai sai in faɗa maka abin da za ka ce mishi har yau bai ban amsa ba wai babu inda a ƙur'ani aka ce wanda ya zagi manzo Allah sallama a kashe shi kuma ya an ne ya faɗa mishi haka saboda shi bai da hankali wai lauya ne an yi lauya ne wai Allah wa fi man yaqulu ala Allah ma la ya'lam kuma ya shiga cikin wanda yake faɗan abin da bai da ilimi a kansa a game da Allah fa in kana ma'a zalika in ya kasance haka la in ya kasance bayan wannan bala'in kuma akwai wani ciwon tare da shi la yaqbalu al-haqqa kuma bai karban gaskiya min man yunkiru alaihi batilahu ga wanda ya musa masa yace abinda kake na ballan nan ba daidai bane li ma'rifatihi ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu saboda wancan da yace masa abin da yake yi ba daidai bane ya san abin da annabi sama ya zo da shi bal yantaki su biyi sai dai ma yana cin mutuncin wannan da yake masa mutum wa qala yace inna ana warithu halir rasul sallallahu alaihi wasallam wal ulama warithuna ilma yace idan yace sai kaje yana cewa ai ni magajin annabi kuma ai malamai su ne magajin abinda manzon sama ya zo da shi ko ga kin Allah ga kiran ƙarya bai sani ba kuma yana cewa shi magajin annabi sama ne fakan jama'a haza bai na fira ilkadibi alallah to wannan ya haɗa cututtuka biyu cuta ta farko kiran ƙarya ga Allah sannan na biyu wa taqdibi bil haqqi lima jaa bihi sannan kuma ya haɗa da ƙaryata gaskiyar da annabi ya zo da ita faman azlamu mimman kadaba ala Allah waye yafi zalunci a cikin azzalimai fiye da wanda ya ƙirƙarya ala Allah ya danganta ga Allah wa kazzaba bis sidqi ja'ahu sannan kuma ya ƙaryata gaskiya bayan ta zo masa waye fi zalunci a cikin azzalumai alaysa fi jahannama maswal lil kafirin shin ashe babu wajen zama da yafi dacewa da kafirai a cikin jahannama ashe babu wajen zaman da yafi dacewa da kafirai a cikin jahannama so daga mutumin da zai zo bai san addini ba kuma a masa gyara akan abin da ya faɗa ba haka yake a cikin addini ba amma ya musa to ya shiga cikin wannan aya man azlamu mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bis sidqi iz ja'ahu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin fa inna hadha mutakabbirun ala al haqq wannan ya kasance ne girman kai akan ga gaskiya walin qiyadi lahu kuma yana girman kai akan jayuwa zuwa ga gaskiya munqadul li hawahu wa jahlihi sannan yana jayuwa ne zuwa ga san zuciyarsa da kuma jahilcinsa ballun batacce ne shi mubillun kuma wanda yake batarwa wa inna ma yarithu halin rasuli ai wanda ya cancanta a ce shi magajin yanayin annabi ne man alima halahu sai wanda ya san yanayin halin manzo Allah sallama amma baka san ma waye manzo Allah sallama ba baka san halin sa kuma kace kai ne magajin shi thumma tabahu sannan ya bi shi fa inna man la ilma lahu bi halihi domin duk wanda ya zan bayi da bai san halin manzo Allah sama ba famin aina ya kunu warisahu ta ya zai zama magajin annabi famin aina ya kunu warisahu ta ya zai zama magajin annabi bai san manzo Allah ta sanwa ba ومثل هذا لم يكن ظهر في زمن السلف الصالح irin waɗannan ba su bayyana a zamanin magabata na ƙwarai hatta yujahadu fihi hatta yujahadu fihi hatta yujahidu fihi haqqal jihadi hatta ka zaka ga magabata suna jihadi akan ta jihadi na gaskiya wa inna ma zahara hada fi zamanin irin waɗannan suna faruwa ne a same su fi zamanin a wani zamani qalla fihi ilmu idan ilimi ya karanci idan ka ga mutanen da za su fito suna ma addini ca wancan ya kushe ta can wancan ya kushe shi ta can to ilimi ya karanci ba malamai waɗanda suke bayanin addini na gaskiya kuma ka kalla duk ƙasashen da aka takura ma malamai aka hana su su karantar to irin wannan bala'in ya fi bayyana ƙasashen larabawa irin su tunisia irin su algeria da masar da makamantansu da malamai ke da takura to za ka ga irin waɗannan bala'o'in sun bayyana ɗan jarida wanda bai taɓa sanin al'arba'una hadisan ba amma zai ɗauko sayyid bukhari ɗaya daga cikin malamai ya ce mun taɓa zuwa muna magana ana magana da irin wannan aka zo min da shi masu zagin sayyid bukhari su ce akwai kurakurai akwai kaza a sayyid bukhari suna cin mutuncin sayyid bukhari aka cire bangon sayyid bukhari aka sa mushi aka aka sa mishi wani bango aka bashi aka ce ya karanta aka ce ai ne kitabin takra wani littafi kake karantawa kabu hitar da zika fara bai san littafin da yake karantawa ba kuma yana da program sun fi hamsin a gidan talabijin ana sawa a duniya ana kallo ba aikin da yake sai na kadin sayil bukhari amma bai san sayil bukhari yake karantawa ba to ga sunan da yawa to duk inda babu malamai to sai an samu irin wanda Allah shi kyauta wa kasura fihi aljahl kuma jahilci yayi yawa wa ma hada duk da wannan fala budda an yukima Allah man yubayyinu lil ummati dalalahu amma kuma koda akwai jahilci to sai kaga Allah ya fitar da wanda zai nitse ya rika mutane bayanin cewa abinda wannan shedanin yake kira zuwa gare shi fata وله نصيب من الذل والصغار kuma sai kaga Allah ya buja mishi wani rabo na kaskanci da walakanci bi hasabi mukhalafatihi li amr rasul sallama gwagwadon yadda ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam fayal Allah al'ajab mamaki ya tabbata ya Allah muna mamaki ka sani muna Allah muna mamaki ya Allah game da haka lawidda rajulun ma'rifata sina'atin min sana'id dunya da za a samu wani kawai sai ya zo ya balla sai ya ce ai shi kwanci sobeya ne ko ya zo ya ce ai shi medical doctor ne ya kware a wata sana'a kai ko da bakanike ne sai ya zo ya ce ai shi bakanike ne walam ya arifu nasu biha amma mutane ba su san inda ya je koyo ba ba yi da fellowship na wannan sana'a ba yi da certificate da ya ba shi cewa tabbas an masa shaida cewa shi kaza ne wala shahadu indahu alatiha sannan ko basu ga yana da na'urorin da ake amfani da su na kwakwalwa a wannan sana'a ba lakazzabuhu fi da'awahu me za su ce ƙarya yake walam ya'maluhu ala amwalihim sannan ba za su ba in za su kai gyaran su ba za su kai wajen shi ba za ka ga mutum zai zai ce wai waye kwararren likita in mutum ya je shika sai ya ce wane ne likitan da ya fi kwarewa a fannin nan ta ce a ai zai zuwa a wata so ɗaya yake zuwa kuma yana zuwa ne daga jami'ar ɗan fodiyo ta kwata asibitinsu na koyarwa sau da ba zai zo ba sai nan da sati biyu ga ciwo na damun shi sai ce ya yarda sai wancan ya zo ya duba shi ko ba haka muke yi ba mutum zai zai ce maka ni fa ba na son waɗannan resident doctors din suna duba ni ni na fi son consultant in ma consultant ne na fi son professor sun fi natsuwa kuma su suka yi karatun gaske to amma ne walam yumakkinuhu an ya'mala fiha ma yad'ihi min tilka sana'ati sannan ba za su ba shi dama ya rika aikata abin da ya ga dama na aika aika a cikin wannan sana'a ba fa kaifa biman yad'i ma'rifata amri rasul sallama to ya za a yi a kyale mutumin da zai zo yana kiran ƙarya yana cewa ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya san umarninsa wa ma shuhida qattu yaqtu'u ilman rasuli sannan ba a taba shaida shi a koso ɗaya ba a nan ƙasar akwai mutumin da yake faɗi da bakin sa yace mu ba mu san Qur'ani ba mu san hadisi ba mu mun haddace kasidojin shamfara ne da mu'allaqatu na imrul qais da na amru ibn kulsub da na al-haris ibn hilza amma yanzu yana cin waɗanda suke zagin sayyiduna abubakar suna zagin sayyiduna muawiya abin da ya taso kenan yake a nan kasar tamu kuma yana cin waɗanda yanzu a 'yan kwanakin nan sayyul bukhari ya sako gaba kuma an tashi za a rubuta cikin malamai babban malami ne in za a faɗi sunan ta ce shek ɗan gidan shek gidan su dukkan malamai ne da kunne na na taɓa jin yana faɗin wannan magana cewa su kasidojin shamfara suka haddace sun haddace lamiyatu shamfara a zo a yi muƙabalar lamiyatu shamfara a gari to dan ka haddace lamiyatu shamfara shine sai ne ka ji ba sunan ma shamfara kai daga ji ka san sunan jahiliya to kaga sai mutum ya zo ya ce ya san Allah ya san manzon sama amma a kyale shi ya ci abin da ya ga dama ba a taba ganin yana rubuta hadisi ba wala yujalisu ahlahu wala yudarisuhu sannan ba a taba ganin ya zauna da malamai masana hadisi ba sannan ba a taba ganin yana mudarasa da malaman hadisi ba falillahi falallahi al'ajab yace abin ban mamaki ya Allah ya tabbata kaifa yuqbal kaifa yaqbalu ahlul aqli da'awa ya masu hankali za su karɓi wannan iddi'a'in nasa wannan maganar tasa wa yuhaqqimunahu fi adyanihim kuma har su mai da shi ya zama a wajen shi za su rika karɓan fatawoyi ya rika ba su hukunci ya zama mai musu hukunci a cikin addinin su yufsidu hadi da awahul kadibati ya ɓata addinin su bi da awahul kadiba da kiran ƙaryen shi in kunta tanuhu ya hammamu ya ya ya ya ya hamamatal banani للبين فأين شاهد الأحزان أجفانك للدموع أم أجفان لا يقبل مدع بلا برهان إن كنت تنوح يا حمام الباني يا كي يا كوتا تبرو ولن دكوتي كريشي إن كنت تنشيقنا كوكا للبين سبو دربوا دمسويا فأين شاهد الأحزان to ina ne muku shaida akan bakin cikin da kuke yi kuna da shaida in ba ku da shaida ku kanku da karya ne ajfanuka liddumu'i am ajfani idanuwan ku hawayen suke koko idanuwa na la yuqbalu mudda'in bila burhani duk wanda ya zo ya faɗi magana amma ba tare da hujja ba to ba za a karɓi maganarsa ba ko ba haka bane sadaka duk wanda ya zo ya ce kaza sai ya kawo hujja in ka ce kai malami ne ina shaida ومن أعظم ما حصل به الذل من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم daga cikin mafi girman abin da kaskanci ke faruwa da shi a wajen saba ma manzo Allah ta sallama tarku ma kana alaihi min jihadi a'da'illah aki yaƙar waɗanda suka zama makiyan Allah ne faman salaka faman salaka sabila rasul sallallahu alaihi jihadi azza duk wanda ya bi hanyar manzo Allah sallama ta jihadi to azza zai dauka kai buwaya wa man taraka jihada duk wanda ya bar jihadi ma qudratihi alaihi zalla alhali yana da ikon yin yaki to zalla sai ya kaskanta jihadi da nau'ukan sa guda goma sha uku kamar yadda malam ibn qayyim ya kawo su a cikin zadul ma'ad fi hadi khayrul ibad ومن ترك ومن ترك الجهاد مع قدرته عليه ذلة وقد سبق حديثه إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من رقابكم حتى تراجعوا دينكم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سكة الحرث من زال السماء يا تبقى فكن يا تلوما فقال سيشي ما دخل الدار قوم إلا دخلها الذل وأن ba wani gidan da ta taba shiga fatanya ba ce gidan da yayi kaskanci hadisi ne na cin bukhari me manzo Allah sama yake nufi al-imam ibn hajar yace al-murad bi zalika ma yalzamuhum min huquq al-ard allati tutalibuhum bi hal wulat kaskancin da ake nufi shine abinda shugabanni za su rika nema su rika bada na haraji eh da aka zo lokacin da ake tsarin feudalism ai kowa ya san wahalar da wanda su karanta economics sun san irin wahalar da manoma suke sha na haraji a wajen gwamnati ko to kaga shine wannan ake magana kansa in dai aka san kana da gona to gwamnati ba za ta kyale ka ba domin sai ka ba da haraji to shine kaskancin da ake nufi nan ba ana sukar noma bane hadisai da yawa mun sha bayani mun yi bayani a baya cewa suna karfafar ai noma cikin manya-manyan malamai al'imamu muhammad bin hassan shaibani yana da littafinsa alkatar al'imamu muhammad bin hassan shaibani almajin al'imamu abu hanifa sannan bayansa al'imamu al-khallal yana da littafi alhassu ala tijarati wasina'ati wal amal wal inkaru ala man yadda'i man yadda'i tawakkul fi tarki al-amal al-imam al-khallal wanda yana cimma almajiran almajiran al'imamu Ahmad bin Hanbal shi ya rasu shekara ta 311 to yana da littafi akan wannan so da haka abinda ake nufi da kaskanci shine fassarar abinda gwamnati za ta dora musu na haraji ko kuma mutumin da ya shagalta kawai shi ba abin da ya iya tseno ba ba Allah lokacin sallah yayi yin sallah ai akwai irin sayyan ko Allah shi kyauta faman taraka ma kana alaihi nabi sama min aljihad ma qudratihi duk wanda ya bar abinda manzo sama yake kai na jihadi tare da yana da iko washtagala anhu bi tahsil ad-dunya sannan ya shagalta daga barin sa ta hanyar tara duniya min wujuhi hal mubahati ta fuskar tara duniya ta halal hasala lahu dhull to sai ya samu kaskanci duk da haka tunda ya bar addini fa kaifa idza ishtagala an al-jihad bi jam'i ad-dunya min wujuhi al muharrama to kuma me kake tsammani idan ya shagalta da tara duniya ta fuskar da ba a yadda da ita ba fuska ta haram to wannan shine karshen karatunmu na yau insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai kuma abin da shawara ta kaya bayan an gama karatu ga baki daya inda yiwuwar a karasa sai mu karasa gabar ta karshe wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum an kuma bai yi ba shi kenan abin da muka samu sai mu gode ma Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh